بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ci gaba da karatun littafin nukhbatul fikar na alhafiz ibn hajar al-asqalani bayan mun karanta abin da ya gabata game da hadisi mardud sakamakon samun iskati na rawi daga cikin isnadi to yanzu kuma sai mu ji hadisin da ke zamantowa mardud sakamakon ta'an fin rawi malai ce thumma ta'anu imma an yakuna li kadhibin rawi أو تهمته بذلك yace summa ta'an sannan suka game da marwaci suka akan marwaci kuma asbabu ta'an guda goma ne biyar suna magana akan adala biyar kuma suna magana akan dabt nashi har da tashi shi marwacin to malam zai kasu ɗaya bayan ɗaya zai kasu amman ta ɓangaren ƙarfi wajen rauni wanda ya fi muni sannan mai bi mishi sannan mai bi mishi sannan mai dama dama ya ce sun matta'anu sannan a ta'an game da marwaici in ya faru to in ma an ya kuna ne kazibin rawi tana yiwa shi wannan ta'an kin zai kasance kenan wannan tajrihin zai iya kasancewa sakamakon karya da aka samu marwaici da ita yana yi aw tuhmatihi bizalik ko kuma a ce ana tuhumar shi da karya aw fuhshi ghalatihi ko kuma yawan kuskuren shi أو غفلته كوكما غفل الشي أو فسقه كوكما أنزامي شي دفاسكنتي أو وحمه كوكما يم وحمي ينا يوي وحمي أو مخالفته كوكما سابع ما ثقات أو جهالته كوكما ساكمكم بأسا حال عيشبا أو بدعته كوكما ساكمكم بدع الشي أو سوء حفظه كوكما ساكمكم سوء الحفظ ناشي حردا مركيو حردا مركيو شيني يرنك كرنت أبو kuskuren shi ya fi daidakin shi yawa to shi ne wannan ake ce masu ulfafis to an ga su ne asbabu ta'an guda goma akan marwaci yanzu sai bayani akan su ɗaya bayan ɗaya fal awwalu na farko ana ce mishi al mawdu' fal awwalu al mawdu' na farko kenan idan an samu marwaci na hadisi an kama shi da ƙarya to wannan hadisi za a ce ma wannan hadisi hadisi ne mawdu' idan kuma an ce hadisi mawdu' to hadisi ne wanda ya kai makwara wurin da'ifanci ya fi kowane hadisi muni wurin da'ifanci saboda marwacin shi ana an kama shi da ƙarya ƙarara yana yin ƙarya me yake sa a ƙirƙiro hadisi na ƙarya daga cikin abubuwan da suke sa a ƙirƙiro hadisi na ƙarya wani lokaci rashin addini ne zandikanci ke sa mutum ya kirkiro ya kirkiro hadisi na karya ko kuma jahilci irin wasu daga ciki masu son ibada za su kirkiro hadisai na falala akan ibadodi ya ce maka yi ibada kaza akwai falala kaza kuma alhalin babu falalak babu inda kuma falalar ta zo a cikin hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kirkiro ta kuma ya san shi ma kirkiro ta da yayi amma suna kirkiro hadisai game da at-targhib wa tarhib irin hadisan da ake kawowa game da fada'il suwar fada'il suwar galibi hadisan da ake kawowa akan fada'il suwar za ka ga hadisai ne na ƙarya akwai wani da ake ce ma Nuh bin Abi Maryam wannan mutum ya kirkiro wani hadi wasu hadisai na ƙarya wanda ya jingina ga Abdullahi bin Abbas ya kirkiro ya ce daga ikirma daga abdullahi bin abbas ya kawo su fariloli da surori na alkur'ani da kuma wannan farilolin a wurin mutanen da suke karɓar hadisi daga ikirma suka ce daga aka yi ikirma bai taɓa karanta musu wannan hadisan ba kenan kun ga yanzu an gano kare shi sai ce a yi abin da ya sani haka inni ra'aytu nasa qad a'radu 'anil qur'an wa ya ga mutane sun kawar da kai daga alqur'ani sun bar karatun alkur'ani wai sun shagaltu da fikin abu hanifa da kuma dai magazi na ibn ishaq shine sai kirkiro wa'annan hadisai wai saboda ya sa mutane su yi karatun alkur'ani ganin ma Eh, wa yana cikin abubuwan da suke sa kirkiro hadisi maudu'i kenan abu na uku daga cikin abubuwan da suke sa kirkiro hadisi maudu'i shine takalidanci ta'assubanci game da wasu game da mazhabi don ya ayyada mazhabi ko kuma don ya ayyada wata ta'ifa da yake tare da ita abu na hudu da yake sa kirkiro hadisi maudu'i shine neman kusanci da shugabanni akwai mutumin da yake son ya samu yarda ta karbuwa a wurin shugabanni to sai ya rinka kirkiro musu hadisai irin hadisan da za su dace da ra'ayinsu da kuma son zuce su saboda ya samu kusanci da su ko kuma ya zamanto yana kawo hadisi na ƙarya saboda ya samu shahara Eh, a rinka cewa hada- yana kawo gara'ib na hadisai to dukkanin wannan abubuwa haramun ne haramun ne ka kirkiro hadisi don ayyada wata manufa kuma kama annabi karya annabi kuma yace man kazaba alayya mutahammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar duk wanda ya mini karya da gangan to yayi sauri ya je ya zabi mazaunin shi a wuta to sakamakon haka ne ma wasu malumai suka ketare suka zafafa suka zafafa suka yi zafafa wadda hatta kai suna kafirta mutumin da zai kirkiro hadisi na karya da gangan ya jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dai a takaice hadisi maudu shine dukkanin hadisin da a cikin isnadin shi aka samu rawi makaryaci to shine ake ce ma hadisi maudu eh kuma malumai sun ittifaqi akan haramcin ruwaito irin hadisi maudu'i in dai ba tare da ambatar cewa wanga hadisi bane maudu'i kamar ka gaye shi kai tsaye kuma ka ce ga matsayin shi a wurin malumai Ah, saboda idan ka yi shiru to kai ma ka shiga cikin waɗanda suka yi ma annabi ƙarya imamu muslim a cikin muqaddima ta shi ta sahih muslim eh, ya kai hadisin man haddasa anni man haddasa anni bi hadisin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhabin tayyib sai malai ce wa thani al matruk na biyu bayan ya gayi na farko sai ya ce to wa thani na biyu daga cikin asbab ta'an fi rawi shine ana ce mishi al matruk kenan kenan hadisi matruk shine dukkanin hadisin da a cikin isnadin shi ke akwai wani rawi wanda ake tuhuma da ƙarya gaba ɗaya kenan ba za a karɓi hadisin shi ba sai a ce ma hadisin shi hadisi ne matruk wasalis na uku almunkar shine munkar kama wanda marwacin shi an same shi fuhshi da galat ne ko kuma yana da ghafla ko kuma an kama shi da fasikanci karara to wannan marwacin sai a ce ma hadisin shi hadisi ne munkar kenan sun sa shi daga cikin aksamin mardud Eh, sai ma da ce wasalisu na uku almunkar shine munkar hala ra'ayin akan wani kauli na maluma wa kaza rabi'u wal khamis hakanan na fudu da na biyar dukkanin su ana ce musu munkar kenan marwacin hadisi in ya zamanto yana saba ma thiqat wa'anda suka fi shi zama thiqa to za a ce ma hadisin shi hadisi ne munkar wannan hadisin da ya saba ma marwaita da suka fi shi zama thiqa a ciki sannan idan an kama marwaci yana da fuhshul ghalat shine arrabikin to shi ma hadisin shi za a ce mishi hadisi ne munkar hakanan idan an kama marwaci yana da ghafala shine na biyar yana da ga- yawan gafala ko kuma fasikancin shi ya bayyana a hili to hadisin shi ma za a ce mishi hadisi ne munkar thumma alwaham sannan na shidda mala yace alwaham wahami shine na shida wahami shine ka kalli kuskure ka yi tsammanin cewa shine daidai to shine ake cema wahami thumma alwahmu in tuli'a alaihi bil qara'in idan rawi yana yawan ma- yana yana yawan yin wahami ko kuma yayi wahami a cikin hadisi to wannan hadisin da yayi wahami a cikin shi in tuli'a alaihi bil qara'in wa jami'i turuq idan an gano wahami ne yayi ta hanyar samun dalilai da kuma gama hanyoyi daban-daban na hadisin to wannan hadisi nashi wanda yayi wahami a cikin sai a ce mishi آه، معلل شيء يسمى لطيف المعلل وسيأتي من حديثي حديثي نيوان دكي معلل ده معلل da kuma matruk da muka yi magana a kan shi ɗazu sannan da munkar dukkaninsu aqsam ne na na- na da'if kenan dukkaninsu da'ifai ne kuma aqsam ne na da'if على يتشي ثم المخالفة سنة المخالفة المخالفة شيني راوي يساب أما عند سكبيش زما ثقة تو إتما تاكا سكشي كشي يتشي المخالفة تو إن كانت بتغيير سياق إتا المخالفة إن تازمن تو ساكا ما كنت تنزاو السياق يني أتكي إسنادي تو فمدرج الإسناد وانا شيني أكيتي ما مدرج الإسناد معناه إسناد شي أمش إدراجي أمش كاري أنكار أمش رجال wa'anda ba su daga cikin isnadin kuma akwai irin shi wanda ake shi kuma cikin matani yake faruwa matani sai a ɗauko matanin hadisin sai a ƙara wata magana a cikin matanin wani lokaci ana ƙara magana a farkon matani wani lokaci a tsakiyar matani wani lokaci a ƙarshen matani to wanda ake ƙarawa a ƙarshen shine yafi yawa to shi ma wannan duka ana ce mishi idraj aw bi damji mawqufin bi marfu'in fa madrajul matan ya ce aw bi damji ko ita wannan mukhalafa ta faru sakamakon hada mawqufi hadisi mawqufi bi marfu da kuma wanda yake marfu'i ne a hada su- sai su yi kamar dai dukkan su magana annabi ce inda shi marfu mawquf shine maganar sahabi amma wasu malaman suna ganin ko da maganar tabi'i ce aka gama kenan maqtul ko da magana ce ta tabi'i kenan sahabi ko tabi'i ko wani da ke bayan su inda yana cikin rijal na isnadi aka gama magana shi da ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama to kamar dai dukkan ta magana annabi ce to fa madrajul matan wannan shine ake cewa madraj na matan wanda shine yanzu muka yi bayani akan shi yana iya zama to a farkon hadisi wata tsakiya wata kuma karshe kuma hanyoyin da malamai suke bi wurin gane mudraj eh, kamar in hadisin ya zo ta wata hayya ta wata ruwaya ta daban wadda babu idraji a cikinta kun ga daga nan ma sai a gane idraji ne kenan wacce ruwa ya aka yi a ciki sannan wani lokaci yana iya zawa bitansis kama shi kan shirawin ya yi tans- ya- ya- ya gaishe da kanshi ya ce nan shi ne ya yi idraji ko kuma wasu daga cikin a'imma wa'anda suke bincike sai su yi magana akan cewa wannan kalma ta wadda ta zo a cikin hadisi kaza idraji ne ko kuma ya zamanto kalmar kamar tana cikin kalimat wanda mustahila a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ita to nan ma ana iya fahimta cewa abu ne wanda yake idraji akwai misali da dama amma da yake takaice ne muke tahiya ba za mu tsaya mu waye su ba sai ma da ce au bi taqdimin au ta'khirin ko kuma ya zamanto mukhalafa kin ta faru ne sakamakon taqdimi da ta'khiri kamar ya dauko hadisi guda ya gabatar da abin da shine eh, karshe sannan ya jinkirta abin da shine farko to shine ake cewa taqdim wa ta'khir to idan haka ta faru wannan hadisi sai a ce mishi fal maqlub ana ce mishi maqlub ne shi wannan taqdim wa ta'khir sawa'un ko cikin isnadi ne kama asma na rijal kama murra bin ka'ab da kuma ka'ab bin murra ai kun ga sunayen suna sun so su yi kama da juna saboda sunan ɗayan kuma shine sunan baban ɗayan to sai ya yi iqlab sai ya juya isnadin nasu to idan haka ta faru to wannan sai a ce mishi maqlubul isnad sannan kuma ana iya samun wannan taqlid ah, ya zamanto a cikin s- matani kamar irin hadisin nan wanda annabi yake zano wasu mutane guda bakwai wanda za su shiga ƙarƙashin inuwa al'arshi inda ya ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa- bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu kun ga daga cikin sai ya zano mutumin da yayi sadaka da yayi sadaka kuma sai ya ɓoye wannan sadaka hatta daman shi ma bata san abin da hagunkin shi tabbada ba to kaga ainihin maqlub ne to kaga yanda hadisin yake hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu kenan hatta wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu mutumin da yayi sadaka ya boye wannan sadaka hatta da hatta hagumkin shi bata san ma tunfiqu yaminuhu ba bata san abin da damar shi ta ciyar ba amma ana ce mishi ah, maqlub kenan sannan mukhalafa tana faruwa au bi ziyadati rawin au bi ziyadati rawin ko kuma ta hanyar ƙara marwaci to idan an yi haka sai a ce fal mazidu fi muttasilil asanid wannan kenan mazid ne ƙari ne aka mishi game da isnadi wanda kuma dama isnadin muttasil ne aw bi ibdalihi wala murajjih fal muqtarib yace aw bi ibdalihi ko kuma ya canza sunan rawin shi rawin ya canza sunan wanda ya rawaito daga gare shi ya sa wani rawi daban kambacin shi wala murajjih kuma a bincika a kasa rija da wata ruwaya akan wata saboda karfin ruwayoyin ya zamanto iri ɗaya ne to idan haka ta faru fal muttarib to sai a ce wannan hadisi hadisi ne muttarib ma'ana dai hadisi muttarib shine hadisin da marwaici ya rawaito wanda shi wannan marwaicin kalaman shi sai suka ci karo da juna ya ce ya rawaito daga wani kuma a wata ruwaya kuma ya ce ai kuma daga wani ya rawaito ma'ana dai al-muttarib shine hadisi wanda aka samu daga hannun wani rawi wanda shi wannan rawin ya ruwaito shi ta fuskoki daban-daban kuma dai wa'anda sun saba ma juna shi ne ake cewa muftarib sannan kuma akwai siga ta bi wadda hadisi muftarib yake zauwa a kanta shi ne ya zo ta hanyar jama'a daban-daban mabambanta juna yadda za su ruwaito wa kowa ya ruwaito ta wata fuska wadda ta saba ma dan uwan shi kuma an kasa rajjaha wata ruwaya akan wata alhamdulillah dai muftarib kenan shine hadisin da isnadan shi suka ci karo da juna sawa'un ta hanyar rawi guda ne suka ci karo da juna ko kuma ta hanyar marwaita daban-daban kuma ana iya samun ittirabi a cikin matan kamar yadda ake samun shi a cikin isnadi sannan kuma duk hadisi wanda yake muttari to da'ifi ne yana yana cikin aksamu da'if sannan wa qad yaqa'u al-ibdalu amdan imtihanan mala yace wani lokacin shi ibdal kin canza rawi da wani rawi yana faruwa da gangan dan manufa ta jarrabawa ana so a jarraba ƙarfi na malami ana so a jarraba ƙarfin harda na malami sai a mishi wannan imtihanin irin yadda aka ma imam al-bukhari sadda ya je baghdad da wasu malamai daban wa'anda an musu haka sakamakon jarrabawa ana so a jarraba ƙarfin su na harda da kuma ƙwarewar su a wannan fage na hadisi mala yace aw bi taghayyirin ma'a baqa'i siyaqi fal musahhaf wal muharraf Mala ya ce ko kuma dai ya zamanto mukhalafa kin ta faru ne sakamakon canza sunan rawi ma'a baqa siyaqi tare da barin siyaqi na sunan shi tare da barin sura ta sunan shi misali Abbas da kuma Ayyash da zaka rubuta su ba tare da kayan niqat ba ka ce ka rubuta Abbas da Ayyash babu niqat to za su yi kama da juna to sai ka zo ka rubuta Ayyash wajen rubuta Ayyash ayya'un ne da kuma niqat akan shin ko to sai ka rubuta abbas ka yi ba'un da kuma sin to nan kaga kayi abin da ake ce ma tashifi kenan musahaf ko tashifi shine ka rubuta sunan rawi amma kuma sai ka canza niqat kenan ga suran nan a rubuce ta sunan nashi amma kuma ka canza niqat shine ake ce ma tashifi irin shi yana faruwa a cikin sunaye na marwaita na hadisi kuma yana iya faruwa hatta a cikin matan akwai shi a cikin matan akwai shi a cikin rijal na isnadi sunaye rijal na isnadi sannan wal muharraf shi kuma muharraf tahrifi shine canza ashkil canza ashkil shi ma akwai shi a cikin matni kuma akwai shi a cikin akwai shi a cikin matni kuma akwai shi a cikin rijal sunayen rijal na isnad da an canza ashkil na kalma kamar irin hadisin da ake hadisin Jabir bin Abdullah inda yake cewa Rumiya Ubayyu yawm al-ahzabi ala akhulihi fakawahu Rasulullahi fakawahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to anan gundur sai sai sai ya idafa nan sai ya ce Rumiya Abi shi kuma abin da ke daidai shine Rumiya Ubayyu Ubayyu bin Ka'ab sakamakon canza ashkil kun ga sai canza ma'anar gaba daya ubay bin ka'ab nan kuma shi kuma da bai sa shadda ba da kuma damma sai yayi kasra ya bar ya'un ta zaman to ya'ul idafa to sai ba da ma'ana abi to wanga shine ake ce ma tahrif ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني yace wala ya juzu bai halitta ba ta'ammudu taghayyir al-matn bin naqsi yin gangancin canza matani na hadisi ta hanyar rage wasu kalmomi daga ciki wal muradifi ko kuma ta hanyar canza wata kalma da wata kalma wadda take ɗauka irin ma'anarta shine al muradif illa li alimin sai dai in malami ne masani bima yuhilul ma'ani wanda ya san abin da zai iya canza ma'ana kenan ya san iya sa wata kalma wurin wata kalma hakan zai haifar da wata ma'ana wadda ba ita bace hadisi yake nufi sai dai amma game da mas'ala ta ikhtisar na hadisi irin hadisan da ake kawowa guntaye kamar dai malami ya ɗauka hadisi dogo sai ya ciro daidai inda ake bukata a matsayin hujja sai ya kawo mafi yawancin malumai sun tafi akan cewa hakan ya halitta amma ruwaya hadisi ta bangaren ma'ana ita ma wannan matsala ce mai zaman kanta wadda malumai sun yi saɓani mai yawa a kanta amma mafi yawa dai sun tafi akan cewa ya halitta a ruwaito hadisi ta hanyar ma'ana sannan sai ce fa in khafiyal ma'ana idan ma'ana hadisin bata fito ba to ana iya ana iya a yi sharhi kenan ana buƙatar sharhi malumai su yi sharhi su rubuta littattafai akan al-gharib gharib al-hadith a kalmomin ghara'ib kalmat irin wannan da kuma bayani akan mushkil abubuwan da suke da iskal a cikin hadisi kuma malumai sun yi wannan rubuce-rubucen sun rubuta littattafai akan hakan irin su al-imam al-khattabi su al-imam al-tahawi da su al-imam yusuf bin abdullah bin abdulbarri al-maliki ibn abdulbarri kenan sahib al-tamhid ثم الجحالة وسببها أن الراوية قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح ما ليت ثم الجحالة سنة الجحالة الجحالة tana cikin asbabul ta'an fi rawi wadda ake kin karɓar hadisi sakamakon samun jahala a cikin rawi ita ma jahala malamai sun kassama ta gida biyu akwai jahalatul ain da kuma jahalatul hal wanda shine ake cima mastur masturul hal kenan duka za mu isko sunan ciki insha Allah imala yace wa sababuha abinda ke jawo jahala annan rawiya shi marwayaci qad takthuru nutuhu ana ai samun shi da sunaye daban-daban shine nurut ana kiran shi da alkuniya ko kuma lakabi ko kuma ana siffanta shi da siffa to iya shahara da wannan to sai a da aka kira sunan shi to sai a kasa gane wane ne shi shi yasa mala yace fa yuzkaru bi ghairi ma tuhira bihi li gharadin idan an sai a rinka kiran shi da abin da ba shi ya shahara da shi ba wa sannafu fihi to sakamakon saboda kore irin wannan jahala kin to sai malamai suka wallafa littafai da ake tuna al-muwaddih li awhamil jami' wa tafriq kama irin su Abu Huraira kaga Abu Huraira alkunyar shi ta da sunan sai dai sunan shi Abdurrahman bin Sakhar akan zance mafi inganci sunan shi Abdurrahman bin Sakhar amma ya fi shahara da alkunyar shi to ire-ire wa'annan wa'anda sun fi shahara da alkunyar su ko kuma sun fi shahara da wani lakabi to malamai sun wallafa littafai da ake ce ma almuwaddih wanda a ciki wani littafai sai a yi bayani akan marwayaci wane shine wane da ake marwayaci wane da ake kira da alkuniya kaza ko lakabi kaza sunan shi wane daga ciki wa'anda sun yi kokari wajen rubuta littafai ta irin wannan bangare akwai abdulghani bin sa'id al-misri wanda aka fi sani da al-imam al-azdi sannan jahala idan ta ɓangaren sahabi ne ba laifi kenan a sahaba majhuluhum ma'lum eh kenan sahaba dukkanin su udul ne kuma thiqat ne kenan inda adala inda jahala take da illa shine a cikin wanda ba sahabi ba idan an bincika an ga an gano ingancin shi to in ba a gano ingancin shi ba kenan akwai jahala kin ba ta gushe ba sai a mashi hukunci da dukkanin hukuncin da ake ma wanda akwai jahala cikin lamarin shi ima jahalatul hal ko kuma jahalatul aib mala yace wa qad yakunu muqillan fala yakthuru al-akhdhu anhu kuma marwayacin zai iya zamantowa muqillan yana da karamcin yin ruwaya fala fala yakthuru al-akhdhu anhu ba a cika karɓar hadisi daga gare shi ba malumai wasannafu fi al-wahdan sai suka wallafa littafai a wannan bangare sai suka suna musu al-wahdan al-wahdan jama'ul wahid jahalatul ayn kenan saboda ba a san su ba kenan mutum guda ne kawai ya ruwaito a wurin su ko kuma mutum guda ne kawai yake ruwaitowa a wajen su ko da an kira sunan marwaici a nan idan in dai mutum guda ne kawai yake ruwaita daga gare shi to wannan jahala ce aula yusamma ikhtisaran ko ya zama to ma ga marwaicin amma ba a kira sunan shi ba ikhtisaran dan takaitawa kamar marwaici ya ce akhbarani fulanun ko kuma shekun ko rajulun ko kuma akhbarani ahaduhum ko ba'aduhum sai ma da ya ce wa fihi mubhamat to daga cikin karkashin jahala akwai al-mubhamat dukkanin wani mubham ita ma jahala ce tunda ba a kira suna ba wala wa wala yuqbalu al-mubham mubham ba a karɓar shi mubham kuma shine ma fihi rawin lam yusab shine hadisin da ke akwai rawi wanda ba a ambaci sunan shi ba kama akhbarani rajulun akhbarani kaza wala yuqbalu al-mubham ma ba a karɓar mubham ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح كودا أي إبهامي للفظ إرنا تعديل كما يتي أخبرني ثقة وكما أخبرني أحد الثقات وكما أبنك كما دا إروانا اللفظ إرنا تعديل با أكرب إروانا حديثي على الأصح هكذا جمع في إنجنتي فإن سمي إذا أنكر سنة الراوي وفرد واحد عنه سيما تنقل عليك الإيتا الرواية دا قريشي فمجهول العين كنا وانا شيني مجهول العين أو اثنان كوم تنبيو سك كاليتا دا رواية شي فصاعدا زوا أبن دا يسمع تو سيدي وأن سك رواية تو رواية شي ولم يوثق بقى سامون دي تيثق بني بقى زر حاشبة بقى عدل شبة تو إروانا فمجهول الحال شينا كتما مجهول الحال وهو المستور شيني وسمع المسك كتما مستور يعني المستور ومجهول الحال shine rawi wanda malamai ba su addala shi ba kuma ba su jarraha shi ba wanda ba a san halin shi ba kenan amma daga cikin malamai akwai masu ganin cewa in wa'anda suka ruwaito hadisin daga gare shi za su karɓi hadisi sai daga siqat to matuƙar an samu mutum biyu sun ruwaito ba wanda ya ce ba wanda ya jarraha shi a cikin su to kenan tunda suka yi shiru shirunsu hakan ya nuna cewa siƙa ne a wurin su tunda ba su karɓi hadisi sai daga siƙa yana ana iya wasa shi ta wannan hayya amma kuma akwai masu ganin cewa ita wannan ruwaya ita majhulul hal daga cikin masu irin wannan magana imamul haramain ya tafi akan cewa ruwaya ta masturul hal ko majhulul hal ruwaya ce wadda ba a cewa da'ifiya ce sannan kuma ba a cewa sai ya ce za a yi tsaya dai a yi tawakkufi akan abun har lokacin da halin nashi ya bayyana ta hanyar bincike har lokacin da aka yi tahqiqi aka gano hakikanin halin shi ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق عليك ثم البدعة سنة بدعة كانت في أسباب الطعن في الراوي إذا أنسى مراوي دوت بدعة يتوانا بدعة tana iya zamantowa ɗaya cikin biyu ne imma bi mukaffirin ko ya zamanto bid'a ce wadda take iya sa shi ya kafirta aw bi aw bi mufassiqin ko kuma bid'a ce wadda za ta iya sa shi ya zamanto fasiki kenan bid'a kada biyu ne akwai bid'a mukaffira kuma da mufassiqa to fal awwal na farko kenan mukaffira ita wannan bid'a la yaqbalu sahibaha al jumhur jumhur ba su karba ruwaya daga wanda yake da bid'a wadda take mukaffira wa'anda kuma suka tafi aka ana iya karba sai suka kayyade suka ce sai in dai bid'a tashi bata bashi bata halitta mishi yin ƙarya ba dan taimaka ma wannan bid'a tashi to shine ake iya karba saboda kowace ta'ifa tana kiran wanda ya saba mata da cewa mubtadi ne sannan wannan badda shi da suke yi zai iya hauhawa har ya kai ya zafafa har ya kai matakin da za su fara kafirta shi to shi yasa suka ba ta dama a karba amma jumho sun tafi akan cewa ba a karba ba sai mun faɗaɗa ba kenan almuhim dai irin wannan bid'a jumhur ba su karɓa hadisi daga mai irin haka kenan wanda bid'a shi makafara ce jumhur ba su karɓa hadisi daga gare shi والثاني نبي يقبل ما لم يكن داعية في الأصح نبي شين مفسقة بدعة مفسقة wanda za ta isa a ce fasiki ne rawin ana iya karɓar ruwa shi amma matuƙar dai ba da'iya ba ne zuwa ga wannan bida ake illa an rawa ma ya kawai bida'atahu sai dai kuma idan ya rawaito abin da yake karfafa ita wannan bida'a tashi to a lokacin ba za a karbi hadisin ba daga gare shi wa yaraddu ali al-muhtar sai a maida mishi hadisin shi ali al-muhtar akan zance mafi karfi wa bihi sarraha al-juzajani shaykh an-nasa'i thumma su'ul hifz sannan daga cikin asbabu ta'an na karshe na goma kenan shine سوء الحفظ سوء الحفظ شيني راوي يرنك كرنت حديثي كرا كراش سن في ديدي كنشيوا كل كل يا زمان تونا إرن حكا تو شينا أكيتي مع سوء الحفظ ما ليتي إن كان لازما إذا سوء الحفظ كي يا, يا, يا لازم تيش كل كل باكر في الحردة تو فهو الشاذ تو أن شينا أكيتي مع حديثي شاذ على رأي أكون قولنا معلومة وأن سكت في أكون قولي سوني وأن سكت شرط أنت سكي تعريف حديثي شاذ تتشوى شيني rawi wanda yake siƙa ne ya rawaito hadisi ya saba ma wanda ya fi shi zama siƙa a cikin hadisin to shine suke taimaka hadisin shi shaz to shine shaz ala ra'ayi to amma a kauli na wa'anda ba su sharɗanta mukhalafa ba a cikin wajen ta'arifin shaz ba to sai suna taimaka irin wanga hadisi wanda aka samu rawin shi da suhul hafiz sai a taimaka hadisin shi hadisi ne da'if ba su cewa shaz amma suna cewa da'ifi ne sai aka ce autari'an ko kuma ya zamanto su hifzkin samun shi ne yayi daga baya fal muhtalit wannan shi ne ake cewa muhtalit akwai ikhtilati da yake samun ruwat ta bangaren har da su wani sakamakon tsufa wani kuma sakamakon matsala da yake samu irin ta yau da gobe ta rayuwa wani kuma sakamakon littafai ne ya dogara da su to sai a samu matsala ta ɓacewar littafan ko kuma wani abin da ke kama da shi kamar gobara akwai wani malami da ake cema Abdullah ibn Lahiya malami ne sika amma daga baya kuma ya samu ikhtilati sakamakon konewar littafan shi sai ya zamanto yana kurakurai a wajen ruwaya to sai malamai suka suka da'afa hadisan shi sakamakon ikhtilati to irin rawi wanda ya samu ikhtilati abinda aka ruwaita daga gare shi kamin ikhtilati ya same shi to wannan ana iya karɓa amma abin da ya faru da shi bayan ikhtilati abin da aka ruwaita daga gare shi bayan ikhtilati to ba a karɓa na abin da ake nufi da ikhtilati shine cakulewa harda ko in ce rikicewa harda wanda ya dogara da doka harda da kai idan harda ta rikice shi sai a ce mishi ya samu ikhtilati in kuma da littafai ya dogara sai littafin suka ɓace to shi ma sai a ce ya samu ikhtilati akan wannan zamu iya cewa ikhtilati kenan da mai ɗaukar harda da kai rikicewa abin da ya haddace shi ne ikhtilafin shi shi kuma mai rubutawa bacewa abin da ya rubuta in ya kasa kawo abin da ya rubuta da kai to shi sai a taimaka shi ma wannan ikhtilafi ne idan abin da ya rubuta ya bata wa mata tubi'a sayyi'ul hifzi bi mu'tabar duk lokacin da aka samu mutaba'a wadda muka bayani akan ta baya sadda aka samu mutaba'a tsakanin hadisi wanda rawin shi sayyi'ul hifzi ne da kuma wanda ruwa da kuma hadisi wanda mu'tabar ne to wannan hadisi an an gama sai a ce hadisi ne hasanul da ghairihi wa kadhalika al mastur haka nan kuma hadisin da rawin shi masturul hal ne wal mursal da mursal wal mudallas da mudallas wanda duk mun bayani akan su a baya to idan an gama sara hadithuhum hasanan la li zatihi to sai a ce wannan hadisi nasu hadisi ne hasanun la li zatihi ba wai akan zatin kanshi ba بل بالمجموع يا زمن تو حديثي ني حسن سبب دقة ما سودا أكي سي كارفي سن زمن تو حسن لغيره سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا